wuta aikin wuta ne za ta yi masa sauki duk hanyoyi na aikata sharri sai ya gansu da sauki na kin annabawa da kin gaskata su da kin waliyai da neman laifinsu da zaginsu da ɓata musu su ne hanyoyin shiga wuta son annabawa da gaskata su da girmama su da son waliye da gaskata su da girmama su su ne hanyoyin yan aljanna saboda haka kowanne hanyar da ta fi sauki ita ce hanyar da aka rubuta masa in ka ce za ka ɗauko daga hanyar ka daga hanyar ka dawo da hanyar ka za ka sha wuya don baya jin daɗin hanyar taka kamar aka ce wai in an buzuzun nan mai tura kashi in ka zuba masa turare sai ya mutu saboda warin turare ko a jarraba in ka gaba zuwa nawa tura kashi da ka zuba masa turare sai ya mutu wai wari ne kai haka kuma jemage baya gani da rana wai duhu ya yi yawa sai da daddare wai duhu ya yi yawa sai da daddare ke gani to kowanne haka kuma mara lafiya in ka bashi abinci mai daɗi sai ke yana wari yana ɗaci yana wari a bashi ruwa bakin ruwa yake bakin ruwa yake da ka sa farar farar ke ɗaci akwai warin haka jini saboda ciwon da yake jikinsa misalin sharri da alheri wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wal ladhi khabusa la yakhruju illa nakida yanzu ka yanki gona a cikin gona ka wuri biyu daya ka rika faɗa masa taki ɗayan ma ka rika faɗa masa taki amma wannan da ka faɗa masa taki sai ka zuba masa ruwa wannan ku da ka faɗa masa taki sai ka zuba masa fetur duk wannan ya sha fetur ya koshi wannan ya sha ruwa ya koshi kowanne da taki sai kuma ka zo kai shuka a cikinsu wani abin da kake so a ina ne zai tsira ina ne ba zai tsira ba na na me na ruwa zai tsira ya kyau na fetur ba zai tsira ba ko to ana cikin haka sai ka kisa ashana sai ka ajiye tsakiyar wurin ka hura wuta a tsakiyar tsakanin inda ka zuba ruwa da inda ka zuba fetur ka batta a tsakiya ka gani ina za ta tafi saboda me kullum mu yassar lima kulikala saboda maganeton wuta yana jikin inda ake zuba fetur amma ba maganeton wuta inda ake zuba ruwa kaga shi kuma abinda aka shuka dan yayi amfani yana da maganeton ta da shi والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه kuma ruwa ne dukansu guda biyu daga ƙasa aka tono su ruwan fetur daga ƙasa aka tono shi ruwan da ka zuba wa yukan daga ƙasa aka tono shi ma kullum mu yassar lima khuliqala saboda haka wanda suke fishin Allah ya riga ya tabbata gare sun aikata wani abu Allah ya la'ance su misalin ko an kawo musu wani abu sun yarda da shi ya saba da alkur'ani ya saba da hadisi suka yarda da shi suka ɗauke suka mai da shi shari'a suka yi kwandam ɗin shari'ar Allah suka yi shekara da shekaru suna gaya mutane wannan abu shine mai kyau ya dace da zamani Allah ya la'ance saboda wannan abu ko kuma suna cin riba ko kuma suna yin wani abu mai muni to irin wannan bala'i na zagin waliyi wanda ya bayyana a yanzu din nan da ya kullo to irin waɗancan mutane sai su kama dama Allah yana jiransu da fishi غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم عذابا عظيما yana jiran su da fishi dama to idan wani abu ya fito kuma na samun lada ko na yawan istighfari salatin annabi la ilaha illallah karatun qur'ani da sauransu su kuma inda ake zuba ruwa ake wanda ake zuba ruwan nan su ne za su kama wannan ko kowanne kullum ya sallama ku rigalu shine ce fala tattakil kai dan tijaniya kada ka dogara da wayannan maganganu na kirari na karfin mai gidanku wa amal kai dai ka aiki bi hadi muhammadin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake halal ne ka dauka halal wanda yake haramun ka ne sance shi fa kullun kowanne muyassarun an an sauke masa lima khuliqa lahu da abin da aka halicce shi domin sa kamar yadda yake fi sahifata cikin alqur'ani فسنسره لليسر فسنسره للعسر وبشر محبنا بكل سعادة وخير ولاية قبيل المنية ومن سبنا ولم يتم مات كافرا فيا حسرة لسار بجنبي وإترتي وبشر كي البشر محبنا مسوي بكل سعادة كي كان أسان شو تجاني نتي إيه مكتي إيه مناسب فالبشر مكو إن شو تجاني الله زي باكو كوانا إرم ببار ربو سبو لسوية شو تجاني رضي الله عنه wa khairi wilayatin ubayl maniyati kai masa albishir Allah zai bashi walittaka khassa a cikin ta mu'minai amma din ubayl maniyati kamun ya mutu sai an masa albishir da walittaka a fili إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ومن سبنا kam ɗan tijaniya kamun yi mutu sai Allah ya gwada masa hususiyar da Allah ya ajiye masa kamun yi mutu kowa dai ya ji baba da abin da yake faɗi lokacin da ya kusa mutuwa da yan farki ya ga menene ya farki ya ga gida ya ce masa kaza kaza akwai wani mutum a jas kwanan da yake gaya mini yace yana zaune kurin yana karanta jauhara sai ya ji an ce a sa shi a ɗakin nan na Aisha ya ji abu billahi ko zan mutu ne ko zan mutu ne an ji ma kaɗan ta kawo labarin sai ya ji ya rasu to albishir kenan wanda zai yan tijaniya shehu ibrahim kogo ya je ya tadda shehu a jidda ya ce da allah an kamin labarin tsohuwata ta rasu kai mata addu'a ya ce ba tijaniya take ba yake tana tijaniya to wace addu'a kake so mata ba zan mata addu'a ba ta tijaniya kuma ta mutu sai an sai an mata wata bashir kai albishir muhibbana wanda yake son bi kulli sa'adati wa khairi wilayatin ghayr al-maniyati kamar dai yadda ka ga soyayya da hidima haka suke in dai mutum Allah ya bashi wani abu to ba abin da yake so illa masoyinsa ya samu wani abu cikin abin da ya samu nan yanzu misali ko waɗanda suka yi wahala a cikin siyasar nan sun yi wahala a cikin siyasa sannan ko sun tsaya wani wuri sun faɗi ko wani ko ko ba su tsaya ba sannan bayan an gama zaɓen an gama komai sai yan siyasa su je su gaya wa shugaban ƙasa ce wani namu na wuri kaza ya yi wahala ya kamata a yi masa wani abu ke je kana naɗa shi minista aiki me yayi ko in ya naɗa shi minista ɗin nan ba ya naɗa kenan ba wato in ya naɗa shi minista na work injiniyoyin da suka yi shekaru suna wahalar neman digiri sanin wannan fannin duk ya tafi abin zai suna karkashin sa injiniyoyin jiragen sama da jiragen kasa da abubuwa na inji kayan wannan duk ilimin da suka yi na wahala duk gaba ke ɗaya digirorin da suka karba duk gaba ki daya ya tafi banza sun koma kasa da wannan mutumin da shugaban kasa na da shi kuma da wani digiri na wannan abu ko bai yi bane ya yi mu to shine bashir muhibbana in dai ka samu in ka samu soye in ka samu abu a wurin Allah to wanda wanda kake so da wanda yake son ka ba wanda kake so ya samu kamun wani ya samu wa bashir muhibbana bi kulli sa'adati wa khairi wilayatin ubayl maniyati wa man sabbana amma duk wanda ya zage mu inji shehu tijjani wa lam yatub amma bai tuba har ya mutu bai tuba ya zage ni har ya mutu bai tuba ba wannan mutum ma ta kafiran ba zai mutu ba sai ya faɗi kalman kafirci sai kaji ya ce siyasa ta fi sallah ba zai mutu ba sai ya faɗi kalman kafirci wanda ko duk duniya sai ta ji ta shaida na dade ina ce muku siyasa ta fi sallah na dade ina ce muku siyasa ta fi sallah to ai mun dade muna jin karin da mun dade muna jin karin da fa ya hasratan ya asara ko ko ya nadama lissabi jambi ga wanda ya zage ni wa itirati da ni da mutane na wato zuriyata da jama'ata fa qaddama annabiyyu zalika yadzatan biwadin saduqin minhu saunan li hurmati wannan abin da na faɗa muku dinnan duk abubuwan da na faɗa muku na shigar da sahabbai na aljanna madaukiya ko sun yi zunubi da cewa ayo albishiru masoyina da kuma duk wanda ya zage din bai tuba kaza kaza din nan duk wannan na samu wannan magana ne daga lamana daga annabi sallallahu alaihi wasallam da alƙawari na gaskiya minu daga wurin sa an yayi wannan ne saunan dan ya kiyaye hurmati alhurmata na zamuwa na jikansa kuma magajin asirin sa cikin walittaka wa kuntu qasiman nari misla abi hasan wailul limumghidin lana wal fityati wa kuntu na zama kasiman nari mai raba wuta wannan baitin ma mutanen suna yawan karanta shi wai shi wai kaji shautu ya ce shi wai rabon wuta ne saboda ba su iya larabci ba ba su iya larabci ba san wai kasiman nari kaji shi rabon wuta ne mai rabon wuta dai mai rabon wuta dai misla bi hasan kamar yadda maganar da manzo Allah ya ga al-Hasan sayyidina Ali ibn Abi Talib kenan yace kana da hali irin hali na na annabi isa waɗansu za su shiga wuta saboda kai waɗansu za su shiga aljanna saboda kai akwai wanda suke itikadin allan takasa to shikenan sai ce shiga ka zama mai rabon wuta kenan da rabon aljanna ka raba wuta ka ba wanda suka suka kika ka raba aljanna ka ba wanda suke son ka to haka shehu tijjani radiyallahu anhu shi mai raba wuta ne ya baiwa waɗanda suke ƙinsa aljanna kuma ya baiwa waɗanda suke sansa radiyallahu anhu fawailun azaba ta tabbata li mubghidin lana ga makiyinmu wal fityati da ni da samarina yana cewa inna lana inda Allah martabatan tanahat fil uluwi ila haddin ya harumu zikruhu wa ifsha'uhu wa laysa huwa ma zakartuhu lakum ولو ذكرته لكم لأجمع آل الحق والإرفان إلى قتلي فضلا عمن أداهم من خاسر تلك المرتبة أن من لم يحافظ على خواطر أصحابنا بالتغيير كل به الهلاك كمنا لو مرتبة أو رن الله وأن تكيمتك أتكين جرما yace yana daga ciki kaɗan daga ciki duk mutumin da bai kiyaye zagi na da ɓata min rai ba da zagin almajirai na da ɓata musu rai ba halaka za ta same shi nan da nan sai ga mutum Allah ya tsine masa albarka ya haukace ya fuf ya daga musulunci ya ya zama haukace cikin addini ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya haukace kurum ya bar nasoshi duk ya kama kame kame saboda ya riga ya haukace halaka ta same shi in malami ne in ko jahili ne dama alaji ya kiyaye كما من النبي كما من النبي ناله ولنسله ومعرفة المولى بفضل ومنته haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce wa shehu tijjani ba zai yi talauci ba ƴaƴansa ba za su yi talauci ba wa ma'rifatul maula annabi ya lamunce masa ma'arifa ba za su yi hijabi ba ƴaƴansa ba za su zama mahjubai za su zama maftuhai arifai bi fadlin da falala wa minnatin da kyauta na Allah man adraka at-taklifa minhum yushaffa wa da alfi alfin min rijalin wa niswati wanda ya kai takalifi daga cikin jikokin shehu tijjani Allah zai ba su ceton kowannen su Allah zai ba ceton mutum miliyan guda tsakanin maza da mata wa yuktabu tasbihu al-awalim kulli hali khadimihim ghadan yafuzu bi jannati wanda yake wa shehu tijjani da jikokinsa hidima Allah zai rubuta masa lada na tasbihin awalim ranar lahira wannan mutum ya kuzu zai rabanta mai jannatin da shiga aljanna kuma ba mamaki cikin wannan a cikin misalin da muka yi ɗazu na an naɗa minista an naɗa minista ne zama ministan gona kaga wanda suka sassari itatuwa suka yi wahala suka yi shuka suka yi noma suka yi wannan duk kayan duk abubuwa sai sun tara sai zama a karkashin ministan da yake shi ke tasarrufin da su daga dama ga yana tasarrufi cikin miliyoyi sai yadda ya ga dama ya miƙa ta ya miƙa ta ya miƙa ta mai sunansa minista shi ba wani abu yayi ba kawai zaben wanda aka wanda aka zabe shi ne kurun ya zabe shi balle zaben Allah mata halla baldatan tafidu bi an umin wa qad kufiya al-arzaqa min ghairi kulfati shehu tijjani asirinsa na ɗariƙarsa ko yaushe ya sauka gari wannan gari tafi zubi an umin ni'imomi za su yawa a wannan garin duk mutumin da ya karbi dariƙar shehu tijjani radiyallahu anhu ya fi wanda bai karba ba duk gidan da suka karbi dariƙar shehu tijjani sun fi gidan da su karba ba duk anguwan da suka karbi dariƙar shehu tijjani sun fi anguwar da su karba ba duk garin da suka karba sun fi garin da su karba ba duk ƙasar da ta karba ta fi da bata karba ba zamanin da babu tijjaniya a ƙasar mu nan da yawa idan an je makka mutumin senegal in ya zo sai a sa masa sai a sa masa kujera a kanti mutumin najeriya ko sai an samu dako a nuna masa sunansa tukurur sheliya tukurur ya shayyan ake kiransa amma yanzu da yake tijjaniyar mu tafi ta senegal yawa domin yan tijjaniya a najeriya yanzu sun fi miliyan sun fi miliyan 25 yan tijjaniya a najeriya ya fi miliyan 25 wajen miliyan 30 to wannan duk duniya babu ƙasar da take da tijjaniya irin najeriya saboda haka ni'imomi istighfarin nan yayi yawa a najeriya waɗannan miliyoyi kowane mutum kullum sai ya yi istighfari mai tan da talatin ya yi salatin annabi mai tan da sittin da biyu ya yi la ilaha illallah ɗari uku kuma kowane guda ɗaya musulmi ya riga ya san darajar su istighfari ɗaya Allah yana cewa wa anis fa qultu sabbihu rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu as-samaa alaykum midraran yumdidukum bi am- bi an- bi amwalin wa banina wa yajallakum jannatin wa yajallakum anhara ku yi istighfari in ku yi istighfari Allah zai muku gafara zai sako muku ruwan sama zai ba ku dukiya zai ba ku ƴaƴa zai ba ku gonaki amfanin gona zai ba ku ruwan sha zai ba ku ah, ya lissafa abubuwa ne da yawa duk a mat- a maimakon istighfari a wani wuri a cewa wa ni sabbi rabbakum summa tubu ilayhi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma yutiku allazi fadlin fadlin ku yi istighfari in kun yi istighfari Allah zai yadda ku dadi mai dadi mai yawa tun daga tun daga rayuwar ku ta duniya za ku ji wani dadi zai Allah zai ba ku wata irin farlawa da ba ku san irin ta ba in kun yi istighfari mai yawa yana cewa ma kana li azdihum anta fihim wa ma kana lahum azdihum yastaghfirun matukan annabi yana cikin mutane Allah ba zai musu azaba ba in annabi ya tafi lahira kuwa matuƙar suna yin istighfari Allah ba zai musu azaba ba to wannan miliyan 25 din nan kullun suna yin istighfari mai tan da 30 ina azaba za ta sauka a gare su wani irin ni'ima ne ba za ta sauka gare su ba tunda alƙawarin faqultu rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara ku istighfari zan sako muku ruwan sama ya mamako zai zubai ishe ku wa yumdidukum bi amwalin Allah zai muku madadi da dukiya mai yawa gabani ne zai baku ƴaƴa mai yawa wa yaj'alakum jannatin zai baku amfanin gona mai yawa wa yaj'alakum anharan zai muku dam dam magudanar ruwa mai daɗi zai yawa haka kuwa yanzu da aka shiga tijaniyar da yawa a Najeriya har ta kai yawan da nake faɗa muku din nan ku duba ku gani yanzu kuɗin da ake da su a Najeriya a duban wayimjirkum bi amwalik in inna kana gafara tukun yursil sama alaikum jara gashi dai Allah ya dauke fari ana samun ruwan sama yana isa yursil sama alaikum jara kenan wa yumdikum bi amwalin kuma dukiya ga ta tabu ga tayyawa mun samu fetur mun samu abubuwan samun kuɗi da yawa idan an yi budget a Najeriya ba wata daula a Afirka wanda za ta yi kusan yin budget na wani state namu daga cikin state da muke da su guda goma sha tara saboda dukiyar da muke da ita a Najeriya bi amwalin kenan wa banina ƴaƴa ƴaƴa kuma lokacin da muka samu mulkin kai a Najeriya yau shekara 22 kenan lissafin mu miliyan 39 ne a cikin a cikin shekara 22 nan yanzu an kai lissafin mu ya wuce miliyan 80 banina ba samu ba ba samu ƴaƴa ba ya muwalin wa banina kenan wa yallakum jannati in kun yi wa istighfari za ku samu kayan gona zai yi yawa yanzu kayan gonan amerika ne da kasashen duniya ma ake kawo mana banda ma wanda muke samu na kasar tamu na green revolution wai tsallakum jannatin wai tsallakum anhara kuma zai muku dam dam magudanar ruwa zai yawa ga kayan dam ga dam na guduma nan na bauchi ga ina ne dam ina ne dam ina ne dam ko ina dam ruwa ya yawa ya samu ana ta amfani amfani da shi duk wannan saboda wannan istighfari ne banda falalan salati in an shiga ciki shi kuma sai ka ji nasa daban banda falalan la ilaha illallah la ilaha illallah marra ɗaya kurum ubangiji yake cewa la ilaha illallah hisni man dakala hisni min azabi wanda ba la ilaha illallah ɗaya ya kewa ya katangance kansa ya amince azaban Allah yanzu da nan bauchi muna da katan da garu da ya kewaye garin saboda tsoron azaba kada masu hari su kawo mana hari kullum inda ya sai mu rufe garin bauchi haka zaria haka kano haka duk garin da ake cewa birni to birnin nan kullun shekara sai an sabanta ginin garin da ya kewaye birnin kuma kullun akwai masu kwana a kofofin garin da makami a hannun wai kada a kawo hari yanzu kaga katangin sun rushe garurukan garurukan duk sun rushe gaba ke daya muna yawo daga nan har ko ina ba mai makami a hannu kuma ba a tsoron komai su masu kawo harin nan in kafirai ne a da yanzu muna da su me yasa ba sa kawo hari in ko a musulmai ne fajirai yanzu muna da su me yasa baka ba sa kawo hari amma muna kwana lafiya lau ba mu tsoron komai ashe la ilaha illallah da ta yi yawa ne man la ilaha illallah hisni man dakhala hisni amina min azabi la ilaha illallah garkuwa ta ce duk wani garuna ne katanga ta ce duk wanda yake cikin katanga ta ya huta da azaba ta saboda haka duk lokaci duk inda tijjaniya ta sauka alheri ya sauka saboda haka ne ba dama a kama Kano duk yadda aka yi ba za a kama Kano ba a Najeriya ba hanyar da za a bi a kama Kano wajen yawan ilimi ko wajen yawan kuɗi ba yadda za a kama Kano fa hum ahibbati wa hum ansari ba qauma da dahri bi faizil jari saboda anan ne tijjaniyan ta fara zama ko da manyan shehunan tijjaniya daga daga Zaria sun taso da yawa su wali Umaru ko jaɗinsu zuwa Kano waƙad kufiyar arzaka Allah ya isar musu da arziki min gairi kulfati ba tare da wata wahala ba wannan abu babu mamaki ba ne mutumin ƙauye kurin mutanen mutanen ƙauye za su taru su zaɓe shi ya zama memba ya koma Lagos in ya je Lagos an gina masa gidan da babu irin sa a gidan hakimin garin su yace ya kasa ba zai karɓi gidan ba baya son gidan ya kasa masa hakimin garin su ma bai da wannan irin gidan balle digaci balle balle jaurin ƙauyen su inda aka zaɓo shi me yasa aka ba shi wannan gida da kayan aladu da dardubai da air condition da abubuwa iri-iri amma zaɓensa kurin fa mutane suka yi mutane ma suka zaɓi mutum ya zama haka balle wanda Allah ya zaɓa ba mamaki cikin irin waɗannan abubuwa kuma a bashi albashi a bashi mota a bashi ana masa bai yi komai ba wai mutane suka zaɓe shi to balle wanda Allah ya zaɓa in Allah ya zaɓa ce mutane sun zaɓa mutum ya zama babban mutum duk magana sa ce su ne majalisar dokoki su ne za su yi mutane abin da za su yi shari'a da shi ba a biya su alawansu a biya su ladawa a biya su kuɗin gyaran wurin mazaɓarsu su ba kowa ba sun zama kowa saboda zaɓe kurin mutane ne suka zaɓa to balle Allah in ya zaɓi mutum a ce ba zai yiwu ba ai wannan duk wanda yake wanda Allah ya zaɓa ba zai zama kawai ya zama kafiri ya kafir cewa Allah tunda mutane ma in sun zaɓa ga yadda mutum yake zama zai zama wakili zai zama sanata zai zama minista wanda mutum ɗaya ya zaɓa minista kenan wanda wanda mutane suka zaɓa ne ya zaɓe shi minista kenan wanda jama'a suka zaɓa ko ko sanata ko wakili ko gwamna ko shugaban ƙasa kawai yadda yadda suka zama tunda Allah ya yarda balle wanda Allah da kansa ne ya zabo abin da ya naɗa ko kaɗi ko kaso kamar yadda wanda aka zaɓe shi an ba shi waɗansu abubuwa da zai dogara da su a rubuce an ba shi littafi na asiri an ba shi takardar rubuta wasiƙa ma akwai stamfin gwamnati akan takardar rubuta wasiƙa ta ba irin ta kowa bace da yayi wasiƙa in wasiƙa inda ta je za ga hatimin gwamnati a cikin wasiƙa shi wannan memba akwai takardu wanda ya dogara da su to balle wanda Allah ya zaɓa shi ba akwai abinda Allah zai bashi wanda shi asiri ne tsakaninsu da Allah saboda haka zai faɗi maganganu kai da baka sani ba sai kai masa musu كما كفي الإداء وكل المتائب كذا من يحبه بفق محبتي كما كفي الإداء كما يدى أكا كان طريقة ألا يكي يشي شر أبو كان غابانسا وكل المتائب كما ألا يكي يشي شر مصيبو abokan gaba za su ɗauko makamai su je su kewaye gidan mukaddami su za su kashe shi sai su tafi ba wanda ya watsa su ko ba su kashe shi ba su tafi wa ya hana su Allah ya faru a nan bauchi ya faru a gidan malam balarabi gusau ya faru a gidan umaru sanda ya faru a wurare da yawa su kwanta gora da sauransu a ɗauko makamai zuwa kewaye gidan mukaddu a kashe mushiriki a kashe mushiriki ba a kashe shin ba a watse kuwa wakati kufiyar ida kenan Allah ya isan masa makiyansa hukular masa'il dukkan musibu kaza man yuhibbu haka ma wanda yake son shi tijjani Allah zai kiyaye shi بصدق محبتي ده سوية تقسيا وقد كان يعمل جالل بجواره فتنجو من الأسوا ومن كل مهنتي وقد كان يعمل جار شو تجاني مي كياي مي كياي وان وان ده يكي جوارا غريشي وتو جا جوار ɗaukan belin mutum sai ni na ɗauki belin ka na tsaya maka ana kiransa jiwar makwabcinka yana cikin amanarka wato na baka amana shine na baka amana shine jiwara saboda haka makwabci ake kiransa jaru domin yana cikin amananka makwabci kayan amananka ne haka makwabcinka a kasuwa makwabcinka a wurin sana'a makwabcinka a ofis makwabcinka a gona makwabcinka a gida haka kuma wanda ya baka amana ko kuna daji kuna wurin tafiya abokan tafiya ne ku saboda haka ce falus biji wakar kana ya hamil jara shi shi wata jani mai kiyaye wanda ya bashi amana ne duk ka fake bijiwarihi da shiga cikin amanarsa fatan juka tsira min al'aswa da miyagun abubuwa min kulli min dukkan bala'i la kiyaye bala'i da masibu wana ban nabiyyu anhu fiha mithabi bi dunya wa ukhra was su'ali wa sakrati annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba ya ya tsayawa shehu tijjani fi hammi sahabi a cikin damuwar mutanensa annabi ya tsaya masa cikin damuwar mutanensa bi duniya wa ukhra duniya da lahira wasu ali har wurin tambaya a kabari wa sakaratul mauti har wurin magagin mutuwa inda shaitan zai zo yana yaudaran mutane yana ce ka mutu a cikin addinin Isa ka mutu a cikin addinin Isa ya bi maka addinin Muhammad ya sa kake wannan irin wahala wannan irin ciwo da kake ji da zafin kishirwa duk da kake saboda kana cikin addinin Muhammad ne ka bari ka koma cikin addinin Isa shaitan lokacin da yake nema ya fama da mutum duk da cikin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan gwagwarmaya na kokuwa da shaitan lokacin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam zai isan ma sahabban shehu tijjani cikin wannan wahala ta sakaratul mauti da su'alul qabri da da da humumud dunya wa qila fil ghaibi hadha ta'una kama ibn daud alaihi tahiyyati wa qila fil ghaibi hadha ta'una wannan baitin ma mutane suna magana ta an gaya shehu tijjani fil ghaibi hadha ta'una famnuna wa bisik bi ghairi hisabin kamar yadda aka gaya wa libni dawudin Suleiman dan Dawud alaihi tahiyya da ya ta tabbata gare tambaya ta ana shin kam wanda yake sukan cewa an gaya wa Shehu Tijjani a cikin hadratul ghaibi haza da'una famnu nawam sigbin gairi hisabin kamar yadda aka gaya wa annabi Suleiman mutumin da yake suka ko yake musun wannan ya yarda da al'ulama wa rasul anbiya in dai ya yarda to ai za a gaji dukkan annabawa ma ba za a gaji Sulaiman ba annabi Ibrahim ya ci rabbi habli hukman wa alhigni bis salihina Allah ka bani hukunci na annabci kuma ka riskar da ni salihai mu jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihuna to kuma sai a ce an kwace makamin annabi Ibrahim tun da yake mu a cikin mu mutanen alkur'ani mu salihai ne sai ta kwace makamin annabi ibrahim wanda yake shi ne ma yake yi mu ko an ce an bamu saboda haka jahilci mutanen ne mutum kallafawa kanka ka ɗora kanka abin da ba naka ba fannin tasawuf ba fannin ka ba fannin ɗaura aure da idda shine fannin ka yasa ake ce maka tsohon alƙali amma fannin tasawuf kai ba ɗan ɗariƙa ba ina ruwanka ka bar masu ɗariƙa abin su mana su ba tare da kayi suka ba tunda baka iya ba baka sani ba ka bar musu kuma karka yi suka ka ce ai an ce a bar musu ba na musulmi bane na su ne a su din menene annabi ya ce ha za jibril ataku li yu'allimakum masail din da aka yi maganar islam da iman da ihsan duk gaba ɗaya guda uku annabi ce jibril ya zo din sanar da ku addinin ku ka duk wanda ya fidda mukamin ihsan cikin addini ya yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam dari uku mukamul ihsani ne وشفعوا فأن أن جاء شو تجاني هذا عطاؤنا فمن وامسك بغير حساب أتكين غيبه كما يدعى كفتا واشيه يدعى كفتا النبي الله النبي سليمان بن داود أما تأيين العلماء ورثة الأنبياء وشفعوا الكريم في أهل أسره شو تجاني رضي الله عنه الله يا باهي شيطان mutanen musulmin zamaninsa 20 aman za da ba'adul maniyati da ƙarin shekara 20 wato za a ba ceton ceton musulmin shekara 80 aka ƙara masa musulmin shekara 100 wannan kuma ya ɗauki wani mutum wani na cewa to ai yanzu yin tijjaniya ma ai aikin banza ne tunda shehu atiku ya ce 80 shekaru na 80 ne a da na farko baitin farko tamanin shekaru ranka gadin ishirin a bayanka wai wai dama shekara tamanin da shekara ishirin ne aka wa ɗari ga tijjaniya shekara nawa kenan shekara ɗari ta yanzu duk wanda ya tijjaniya ya aikin banza lokacin ta ya wuce sai na ce ka ji wannan wawa jahili ai to shi shi wa kuma kamun a haife shi ai ta shekara ɗari me yasa ya shiga har yi wannan wakar domin yanzu shekarar tijjaniya shekarar da mai tan da bakwai ne to shi wati yanzu ya shekara shekara ɗari da bakwai daga haihuwarsa haka wa yanzu ka aji ma kafin yanzu duniya mata shekara ɗari kan jahilcin su sai su auna abu da jahilci kamar tare ta wata tsohuwa an ce mata ɗanta ya girma a cikin soja yanzu ya samu igiya ne ce ɗan nan yana da ƙoƙari har ɗari ma zai samu ɗan nan yana da ƙoƙari har ɗari ma zai samu ce ɗanki ya yi ƙoƙari ya samu igiya biyu yanzu ce ɗan nan yana da ƙoƙari har ɗari ma zai samu وفي الجنة العليا له أربعون من مقامات أنبياء مقامات أنبياء من غير ريبة wannan baitin ma mutanen jami'a sun tambaye ni shi a cikin tambayoyin da suka yi mini a jami'a university ta bayero suka ce shehu tijjani an riga an san dai darajojin da allah yi wa annabawa annabi sallallahu alaihi yana gaba da su amma me yasa aka ce yana da makamin annabawa arba'in a cikin aljanna maɗaukakiya sai na ce abin mamaki jahilcin malaman da suka ce muku su malamai ne kenan yake fitowa a nan ba su iya larabci ba wanda bai iya larabci bai da iko ya yi tasarrufi ya yi maganganu cikin addini domin addini da larabci aka kawo shi wa fil jannatil ulya lahu arba'una min maqamati anbiya'i min ghairi ribati to ai ba a ce wa fil jannatil ulya lahu arba'una maqama nabiyyin ba ba ce an bashi maqamin maqamin annabi arba'in ba ina amfanin min din da aka sa ai in kaji an sa min to an ɗebi abu ne a cikin abu an ɗiba masa makami arba'in a cikin aljanna irin na annabawa to yanzu abinda muke nema mu tambaya makamomin annabawan guda nawa ne aka ɗiba shi tijjani arba'in me ya saura guda arba'in da ɗaya ne shehu tijjani ya kwashe ya bar musu ɗaya tak ko kuma dubu ɗari ne ko dubu miliyan ne aka iya ɗabi arba'in aka bashi ai hadisin al'ulama wa rasu lambiya ya wannan mubalaga cewa malamai magada annabawa hadisin bai ce malamai magadan wani abu na annabawa ba magadan annabawa kun itlaqan aka ce amma nan an ce shehu tijjani yana da makami a cikin irin na annabawa yana da makami arba'in a irin nasu a cikin irin nasu ba nasu ba irin nasu cikin irin nasu shi amfanin min din nan kenan yanzu misali wanda bai iya hausa ba abin kirki a ce masa wani ya zo neman wani ya zo ya gaida wani mai dukiya ce ka je ka buɗe fito din nan a buhunan buhunan dawa da abin nan da za ka ga buhunan dawa akwai buhunan dawa akwai gishiri ka ɗiba masa dawa a buhun gishiri ka ba shi dawa a buhun gishiri ɗaya ne da ka ba shi dawa da buhun gishiri ka buɗe ka ba shi dawa a buhun gishiri ɗaya yake da ka buɗe ka ba shi dawa da buhun gishiri in an ce ka ba shi dawa a buhun gishiri ya za ka yi ka ba shi ba domin haka ya ce amma an ce ka bude situn dawa ka ba shi dawa da buhun gishiri me za ka ba shi da buhun gishiri ba to abinda hausa su kenan ba su iya hausa ba su ba san dawa a buhun gishiri dawa da buhun gishiri daban ba dawa a buhun gishiri da dawa da buhun gishiri duk kwatsawa suke ba su iya ba ba san bambancin tsakaninsu ba ai an ce dawa a buhun gishiri dawa ne aka ɗiba cikin buhun dawa aka suba aka zuba a cikin emti na buhun gishiri shine dawa a buhun gishiri amma dawa da buhun gishiri to in dai an ce a buɗe a cikin buhunan dawa a ba da dawa da buhun gishiri to buhu ɗaya na dawa za a bayar da buhun gishiri amma an ce a ba da dawa a buhun gishiri to buhun gishiri emti za a sa a ɗebi dawa a zuba a ciki to an ce shehu tijjani an ba shi makami arba'in a cikin irin na annabawa to ai wannan ba wani laifi dukkan malamai maga da annabawa ne dawa a buhun gishiri kenan ba dawa da buhun gishiri ba min din na amfanin ta kenan yunada bihi fil hasri hadha imamukum wa hadha mumiddukum bi alamin nafsati na'am a'a wannan wani makami ne nasa a cikin shi waliyi ne amma za a ɗebi wani makami na gargajiyan da waliyai suke gadon annaba na kususiya a bashi arba'in Na'am, na'am. Eh, eh. Ah, ba, ba, wannan daban, wancan daban, wannan daban. Shi salatul fatimi ladansa na falala ne, shi ko alƙur'ani ladansa na daraja ne. Yanzu misalin idan mutum kamar wani mutum mai girma haka a wurin girma na duniya misali. da yanzu ka je lagos ka gani ka da shugaban kasa misali ya ɗauki rigar da take wuyansa ya baka da ya ɗauki wannan rigar da ke na ɗage ya baka da kuma ya ce wani ya je ya ba wani daga cikin na ukun kuma ya ce wani ka je ka ba shi riga wuri kaza wanne ne ya fi a cikin ukun nan ko da ya fi samun alfahari ta rigar wuyansa ya ɗauka ya bani shi ko wannan ce da hannu sai dauka ya bani wani ko sai ce minista ya ce ya bani riga a gaban sai ce wa ministan ya ce ka je ka bashi riga ya bani riga wannan rigan da naka a ga duk wannan riguna ba a nuna su a kasuwa a tambayi kudin su ko ba lura da kudin su wannan wato yadda aka yi aka same su ake lura to amma maganan falala daban maganan falala shine abin da ya shafi kudi a lahira yadda kudi suke a duniya haka lada yake a lahira daraja kuma daban shi salatul fatihi la yawan ladansa wata falala ne a cikin salatoti ta samu domin salatotin suna da falalarsu daban ita kuma ta samu falalarta cikin salatotin kaga ramadan ai yana da daraja ko fiye da sauran watanni wanda in kayi aiki ciki za a baka ladan ladan kowane wuni na wata biyu alƙalli saboda kafara in za ka yi na wata biyu za ka yi dare ma haka to amma daren lailatul qadri da yake cikin watan ramadana shi ko ya fi sauran waɗannan dirare da suke cikin watan ramadana ko to haka salatul fati take cikin salatoti bayan salatocin sun ɗebi darajojin su daban cikin salatul fati take ɗiban nata daban abin da ya sa salatin annabi yake da daraja da yawa domin mutum ba shi ne yake yin sa ba zaka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ne Allah kai salati wa annabi fafalluhu yunada bihi fil hayy sha'anin walittaka da yake abu ne a boye da yake abu ne a boye ba a san shi ba har an yi an gama an je lahira yadda shugaban annabatun daga duniya an san shi an san shi wanda bai san shi ba ya ji labarin sa wanda ya imani da shi irin mun yi imani da shi wanda bai imani da shi ba ya ga littafin sa kaman kafirin suka yi qur'ani wanda wanda bai bai imani da shi ba bai duba qur'anin sa ba ya ji dai musulmi suna faɗin annabi annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi wannan an riga an sani shugaban talibai ne gaba ki daya to walittaka wadda ita ce take sa kafa bayan annabta ta wuce ita kuma shugabanta ba a san shi ba to sai an je lahira a filin kiyama sai a ce dan aljanna kun ga ga shugaban ku a cikin wannan wai jahilin suke cewa wannan hilin fa akwai annabi Muhammadu ciki akwai annabawa akwai sahabbai an ce haza imamukum wato ya zan shugaban annabawa kenan duk har annabi Muhammadu ka ji jahilci jahilci ne wannan yanzu lokacin da Allah ke cewa in minkum illa wariduha dukkan ku ne sai kun shiga wuta ina nufin annabi da sahabbai ne ko ba ko ba su ne a gaban sa ba to ai ba su yake nufi ba kuma ainihin in an ce haza imamukum an gaya wa waɗansu mutane ai annabi kan ba sai an nuna shi ba annabi ba gashi ba daga Allah sai shi duk annaba sun sani amma su ainihin waliyai ba san shugaban su ba annaba sun ga shugaban su gashi nan sun riga sun san sunansa tun ba a aiko shi ba sun riga sun dauki alkawari shugaban su ne wa zakazallahu misaqal ladina utul kitaba wa zakazallahu misaqan nabiyina lama atainakum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latuminun nabiyyu la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin dukkan annabawa sai an nuna musu annabi musallallahu alaihi kamun a aiko su gabaki daya to zan tura ku duniya ku zo ku ne jagororin mutane to idan kuka tafi kuna isar da aika na in shugaban ku annabi muhammad sallallahu alaihi ya zo za ku taimake shi za ku bi shi za ku taimake shi eh za mu bi shi za mu taimake shi kun ɗauki wannan alkawari mun ɗauka to ku tabbatar ni dai na tabbatar wannan shine abin da ya tabbata ga annabawa ga shugabansu ga su tun ba aiko su ba su riga sun san shi sun ɗauki alkawari kowanne in zamanin sa ya tadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ajiye aikansa ya bi annabi ya masa aiki ya taimake shi Allah ya yi wannan ne ba don ya ba don ko wani annabi zai tada wani annabi ne ba a don ya zama su san wannan shugaba nasu don kuma ya zama hujja a wurin mabiyansu in sun zo karce ni na da annabi na narwa na da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin na kama law adraktu Musa ma wa sai illa an yattabi'ani wa law adraktu Isa ma wa sai illa an yattabi'ani annabin na kama da annabi Muhammad ya same shi tukewa zai yi masa hidima malle kai kenan to wannan abu ya faru ga annabawa amma waliyai su ba a yi musu haka da limamin su shugaban su ba sai an je lahira a nuna musu yau tijjani a ce kun ga wannan shine shugaban waliyai ya ku waliyai idan idan ana magana nan in mutum ya ce mu mu to sai mu ji mu din me zai fassara in ni nake magana sai in ce to mu mahaddata nake nufi ne ko mu mukaddamai nake nufi ne ko ko mu masu tafsiri nake nufi ne ko ko mu filani nake nufi ne ko mu mutanen bauchi nake nufi ne ko mutanen kobe nake nufi ne to mu din sai nayi magana take fassara tun da kace haza imamukum amma a mahshar daga jin wannan an san banda annabi banda annabawa banda sahabbai sauran mutane ake magana da su wanda suke waliyi wa haza muhiddukum wannan shi yake muku madadi bi alal minasati kuma riga an ji can dai banda annabawa da sahabbai cikin madadin da aka faɗi an ce zatinsa ba zai iya shiga tsakanin zatuttukan annabawa da zatin annabi sai ya sai ya narke tun da riga an fahimci wannan don ya zai faɗa nan ba ba rikici kenan inda to sai da yawancin masu munkirancin masu izalancin abinda suke yi suna yin na wani da aka ce tashi kai sallah ai ni tun da naga karatu Qur'ani ya ce fa wayil lil muslimin zan kara sallah ba tunda na karanta Qur'ani ya ce fawailul lil musallina to bazan kara sallah Al-Qur'ani ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah to me yasa bai karanta gaban ba ya kara sauran mana to rashin yin wannan su karanto rabin karatu su bar rabi saboda rikitar da mutane fa yadda biyu da mata shaba min hukuncin ba al-fitnati hukuncin ba tawili sai su karanta abin da zai rikitar da jama'a saboda neman fitina dai in an ce kulla unasin bi imamihim dinnan annaba da mutanensu sun gama annabi shine shugaban shugabannin annabawa sai a shiga cikin maganan waliye kuma sai an gama da nasu sai shi tijanar shine shugaban shugabannin waliye imamu al-ayyimati fil anbiya manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam imamu al-ayyimati fil awliya shautu jani kitab Allah wa hadha mumiddukum bi al-manasat shine yake muku madadi akan kujera akan kujera mafi daukaka fadlu fataqid ala al-kulli innahu ka shamsi dhuha wa hum kawakib laylati fifitan shehu tijjani ala kulli akan dukkan waliyai fataqid ka kulli a zuciyarka innahu shi shehu tijjani ka shamsi dhuha kaman rana ne da walaha wa hum su sauran waliyai kawakib laylati kaman taurari ne a cikin dare masu haskakawa fa ainihu ainil ainihu ain fa ainihu ainul aini fa fa isharati wa min faidi barihil ana mustamaddati wannan ba mutum yana jan yana jan wannan baitotin kullum fa ainihu ainul aini fa fa isharati ainihin sa shi shauti jani ainihin ainihi ne annabi sallallahu alaihi wasallam fa fa ku fahimci isharati wa min barihi shi dana musu madadi wai abin da ake nufi a nan ainihin shehu tijjani ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin manzon Allah ainihin Allah amma kuma ai hankali yana warewa da kansa idan an ce amana rasulu ma unzila min rabbi wal mu'minuna kulluna mana billahi kowanne daga cikin annabi da sauran mu'minai yayi imani da Allah sai me kulluna mana billahi wa malaikatihi mala'iku su ma kaman Allah ne ba hudu ne ke tafiya da su ba ko su ma kaman Allah ne wa mala'ikati wa kutubihi sai littafin su ma kamar Allah ne wa rusulihi manzanni ma kowanne su kamar zatin Allah yake ne gashi ko ɗaya ne ko rusul to wannan kenan wata rana Abdullahi ibn Abbasin wato karshen shekarunsa baya gani idonsa ya rufe jagora sai na masa jagora sai na Abdullahi ibn Abbasin sai wuce ya wuce waɗansu khawari jawa suna zagin sayyidina ali suna zagin sa suna zagin sa sai da ya wuce abu ya kuko shi ce mu koma wurin mutane da mu wuce da suka dawo sai ya tsaya sai ya ce jama'a wane ne ku nake ji yana zagin Allah suka ce uzu billah uzu billah muna musulma zagi Allah to wane ne ku naji ya zagi annabi suka ce uzu billah uzu billah muna musulmi zagi annabi wane ne ku naji yana zagin sai na Ali ibn Abi Talib ce wannan shi ya jawo kansa mun zage shi ai wannan shi ya jawo kansa yace wallahi naji annabi yana cewa man sabba aliyan faqad sabbani wa man sabbani faqad sabba Allah wanda ya zagi aliyu ya zage ni wanda ya zage ni ya zagi Allah to tunda haka ne shin aliyu shine ainihin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zatin aliyu zatin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma an ce wanda ya zagi aliyu ya zagi annabi koko zatin annabi shine ainihin zatin Allah ba shi bane saboda haka fa ainihu ainihin shehu tijani wajen soyayya da biyayya da ƙiyayya ainihin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in kana neman ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa biyayya baka same shi ba to ga shehu tijani ka so shi shi ko Allah kana neman ka riski zatin sa kai masa biyayya kai masa soyayya baka samu ba to mai zai rasul faqad Allah wanda ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa biyayya shikenan yayi wa zatin Allah biyayya a cikin soyayya da biyayya shehu tijani ainihin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ba shine manzon Allah ba ainihin soyayya da biyayya manzon Allah duk wanda ya masa su yayi wa Allah ba ainihin zatin manzon Allah shine zatin Allah ba yace adi'ullah wa adi'ur rasula wa ulil amri minkum shehu tijani ba ulil amri bane ko ba ulil amri bane ko to in kai wa ulul amri biyayya kai wa annabi biyayya in kai wa annabi biyayya kai wa Allah biyayya fa ainu ainul aini fa faham isharati ja kuna ne ba ta fahimtar isharar malamin sai zaki ce fa faham ka fahimci isharati isharata ba wai yana nufin zatin shehu tijani shine zatin annabi shine zatin Allah ba a Allah maka daici ne annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban manzannin sa shehu tijani shugaban waliyansa wal anamu talikai istamaddat sun samu madadi min faidi baharihi daga faidan kogin shehu tijjani rabbi Allah mun riga mun karantar da kai banda annaba da mursalai da sahabbai wala ta tarid alayya fi ma satartuhu fa tujza bi niranil jahimil fazi'ati fa harwil ilahi ma hu taslam min ar-rada fala wala taltafil li nisbatin aw maziyati fa kam min akhin tadru nisbatu jaddihi wa ta'limu ilmin sar min ahli ghirrati wala ta'tarid alayya kar ka tsare mini akan hanya ta kai mini baba kere ka ce baka yadda ba wato itiraf shine mutum ya zo ya tsare tsakiyar hanya hanya tana tafiya da tsawo kai ka zo ta faɗi ardu a cikin dunu ka tsare hanya ce baka yadda ba shine itiraf to duk wanda maka itirazi ya bijiran maka ce ƙarya ne yake wala ta tarif alayya karka yi karka karyata ni karka bi jamin da karyatarwa fi ma sa tarfa fi na rubuta ni in ka yi haka fito da za a saka maka bin iranin jahimi da wutan jahima alfazi'ati mai muni da tsananin girman muni har wil kai wo gudu ilahi mahu zuwa cikin shi ne shi wuce jan rabbi Allah in kai haka taslam zaka tsira min rada daga halaka Allah sai ya tada mu wala taltafit kada ka waiwaya li nisbatin saboda danganin ka kai jikan sharuwa ne kai jikan sharuwa ne ruwanka da shautu jani sharifi kai ma malam wane kai ma malam wane ina ruwanka da shautu jani malam wane kai ma wali ne da kanka ina ruwanka da wali shautu jani a a kar ka yi wannan koma wajen shautu jani radiyallahu anhu li nisbatin saboda dangane karka karka karka waiwaya li nisbatin saboda dangane au maziyati ko wata daraja fakam da yawa min akhin dan uwa wanda nisbatu jaddihi danganin kakansa shi jikan sharuwa ne ne danganin nan saddatu ta tsare shi bai shiga tijjaniya ba saboda isuwa da isan kakansa wa ta'limu ilmin ko ko yawan ilimin sa da koyar da ilimi sara sai ya zama min ahalin rirati daga cikin mutanen da suka rudu suka ki samun wannan falala kar ka zama daga cikin su arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wa abi wa jaddi wallahi suna cewa abu abu guda hudu yana halakar da mutum yana masa samun rabo ana kamar ni ba ne mutum ba wanda ya isa ni da mai yin haka duka zai halaka wa nahanu mu ba ne ba ne mutum ya jayya da mu mu ko su wane ne mai yin haka zai halaka kamar ni dan wane ubana wane ne fa waye bai san ni ba to mai yin haka zai halaka waye bai san ni jika wane wane ya kakana in mai yin haka zai halaka shi ne yace arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahanu wa abi wa jaddi ka dogara da fallan Allah kuru duk inda ta gulla فصل في الطريق في فضل الطريقة العملية وأن فصل إن فلل الطريقة العملية شو تجنة فقم واجتهد وجد في الأحمدية ودا كل ما يلهي عن الأحمدية فقم كتاش واجتهد كاجتهاد وجد كيكوكري في الأحمدية تكن طريقة شو أمر تجنة رضي الله عنه ودا كبر كل ما يلهي أذن زي شغل تدك عن الأحمدية كبر طريقة شو تجاني كبارشي بأبن دي شغل تدك كبر طريقة تجاني كشغل كبر أبن على نفسك الأمارة تبكي تحسرا إذا لم تكن من أهلها بالمشيئة idan kuma kai kai ka shiga ɗariƙar abin ya gagara zuciyarka ta ki ta yadda ka shiga ɗariƙar to mun san zuciyar ta kare kenan kana da annafsul ammaratu bisu banda haka wa zai ki shiga ɗariƙar istighfari waye baya da zunubi in ba annabi ba wa zai ki shiga ɗariƙar mai salati wane ne baya son yayi salati da yawa ya zama kusa da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake son ya zauna kusa da ni a lahira ya min salati da yawa a duniya duk wanda yake son ya mutu ya samu yardan Allah ya min salati da yawa a duniya duk wanda karshen maganar sa la ilaha illallah yayi babban rabo to tunda yake haka ne wa zai ki istighfari wa zai ki salatin annabi wa zai ki la ilaha illallah dariƙar waɗannan abubuwa in dai ba mai annafsul ammaratu bisu'i ba sai da wanda yake da nafsul ammaratu bisu'i to wanda yake da wannan shike kin rika tijaniya to in ka zama haka ibki sai kai ta kuka kenan tahassuran saboda nadaman abin da ya same ka idza lam takun in baka zama min aliha daga mazuwanta wa ibnu shi'ati daga yadda kaddara bata shigar da kai ba wa qali jawahiral ma'ani wa jami'a mushrin fa fihi ma mazayil wasilati ka du in kana shakka ka duba jawahirul ma'ani to ai mara rabon ne in ya duba jawahirul ma'ani zai da halaka ndi mai am mai annafsul ammaratu bisu'i ne anan ne zai da halaka wai yana yana jawo hankalin wanda bai shiga dariƙar tijaniya ba ya dubi jawahirul ma'ani in ya karanta lalle zai shiga dariƙar tijaniya ko ya dubi jami'ul mushri zai shiga dariƙar tijaniya domin fi akwai mazaya akwai darajoji fi ma a cikin su na alwasilati na wasila tsani tsanantuwa to in mutum bai da rabo ai in ya dubi jawahirul ma'anin nan ne ma zai halaka ya halakar domin abubuwan da suke faruwa kenan a yanzu waɗansu marasa rabon lahira sun samu yara da jahilai sun ba su lambobin jawahirul ma'ani dubi shafi 160 da kaza dubi wuri kaza da kaza kaza kaza suna nuna musu abin da su ma ba su gane ba misalin abin da suke nuna musu kamar ka buɗe littafi ne littafin doka wadda aka rubuta misali an yi dikiri an ce idan manoma da makiyaya suna fada akan manoma da makiyaya in suna fada su manoma da makiyaya to a dubi masu yawa da waɗanda suke kaɗan majority da minority in manoma su ne mafiya yawa to a kashe makiyaya idan ko makiyaya ne suka fi yawa a kashe manoma sai aka rubuta haka aka ajiye to manoma dai wurin noma ne manoma mutane masu noma makiyaya wurin kiwo ne makiyaya mutane masu kiwo an ki a kashe to in ka zo yin shari'a sai ka ce ga shi gwamnati ta riga ta ba da izini ma dama in manoma da makiyaya sun yi fada in majority ne a kashe minority gashi a rubuce algawar da malam alkali ya tun shekara fiye da ɗari ana ƙasar nan ba taɓa kashe manoma ba sai a zamanin ka ce gashi a rubuce ba ni rubuta ba gashi ba ni rubuta ba gashi karanta a kashe makiyaya gashi ko a kashe makiyaya alhali makiyaya aka ce ai gashi ko a rubuce a kashe manoma alhali ko manoma aka ce wurin manoma wurin manoma wurin noman ne za a kashe kamar masallata da masallata kamar ma'aikata da ma'aikata kamar makera da makera in an ce a bug a ɗauki ƙarfi a doka akan uwar makera in ka ce a doka akan uwar makera kaga tashin hankali ya zo ba za su yadda su makeran in dai ka ɗauki guduma ko basa ba za ka buga akan uwar makera ka ce haka aka rubuta sai ce a uwar makera dai ka ce a gashi ba ni rubuta uwar makera an ka ce to abin da yake faruwa cikin cikin karatu jawahir ma'ani su duba inda aka ce a kashe makera a doka a doka karfe akan uwar makera sai su ɗauki masa ba su doka akan uwar makera to in an ce a kashe manoma sai su kashe manoma an ce a kashe makiyaya sai su kashe makiyaya an ce a rufe ma'aikata a rufe ma'aikata sai su rufe ma'aikata gashi in kai magana ce gashi ba ni rubuta ba su duba su nuna maka rubutun a rubuce wata rana mutanen kaduna sun taɓa kira na wai uba wani tsohon alkali amsa akan maganganun sa na jawahirul ma'ani shekaru sun kai goma sha ne magana akan amsa sa'ad na cikin jawahirul ma'ani da da sauransu da jauhara na laskam sai na ce ina so ku karbi hamzari na ni ba ba larabe ba ne addinin mu ko da larabci aka saukar da shi shi wancan tsohon alkali na kaduna din ma na garin naku shi ma ku karbi hamzarinta ba hamzarinsa ba ba larabe ba ne addini ko da larabci aka saukar da shi to ba larabci mai daukan maganan Allah da annabi ba ko hausa dinnan in mutum ya faɗi hausa to sai an neme shi wata rana na ce yanzu gani na zaune akan mimbari ne a nan kaduna a masallacin kano road sai na ce a sayo itace a kawo me na ce sai suka ce kace a sayo itace a kawo to na ce wani ya fahimci a sayi itace ko ina a kawo inda nake ne wani ko ya fahimci a sayi itace a wata unguwa sunan ta kawo a kaduna a sayo itace a kawo ba a kakuri ba ba a barnawa ba ba a ba a kawo to kowa in ya tsare nasa ya rike shi wannan ya ce a a itacen kawo yake so saboda haka yace a sayo itace a kawo wani ko yace a a sayo itace ko ina a kawo inda yake ci to idan sun yi jayayya kowa ya rike nasa ya ki sakewa inda adalci ni za a nema na yi bayani ni da na yi magana to na ce to tijjaniya dai littattafanta shehu tijjani yanzu ba za a same shi ba balle magana da shi ba amma yana da kalifofi in an ga rubutu cikin maganarsa har yanzu sake buga masa wani misali nake yanzu mutum yana wucewa sai ce ina da koko sadaka mai koyon hausa sai ya rubuta ina da koko sadaka sai ya ce duk inda na ji hausa ni ina rubuta saboda na koya shi ya nuna wani bahaushe me ya fassara wannan sai bahaushe ya duba ya ce abinda ya ce ina da koko sadaka mai maganar yana da koko ba na sayarwa ba ne na sadaka ne ina da koko sadaka ito na ji sai ya sake nuna wani yake ai ba haka yake ba yana neman koko sadaka ne ina da koko sadaka ina da koko sadaka sai wani kuma ya sake ce ai ba haka bane abin da yake ina da koko sadaka wai shi yana yin da koko ba biya shi ko a sadaka zai yi da koko ina da koko sadaka wani kuma yace a'a duk ba haka bane alwaji yake neman da koko sadaka yake cewa ina da koko sadaka wace wa'annan mutane dukkan su kowa in ya rike wanne ne luga ba za ta gaskata shi kowa luga za ta gaskata shi to amma in ana neman gaskiya sai a nemo shi almajirin da mutumin da ya faɗi ya faɗi me yake nufi in ba same shi ba to sai a gudanar da urfi abinda al'ada take gudanarwa to sai a tabbatar da cewa almajiri yake neman dabbo ko sadaka in shi urfi yake gudanarwa domin shari'a tana yarda da urfi yanzu mutum ya je kasuwa neman nama bai samu ba sai ya dawo ita wallahi duk kasuwa ba nama ba ga kifi bane ta ba kifi nace ba nama maka jin Qur'ani ya ce masa lahaman ɗariyar ai kifi nama ne to ni dai nama nace ba kifi ba to ba za a sa masa kafara ba saboda urfi baya kira mu kifi nama kifi da wannan nama da amma kifi ma nama ne sai gudanar da urfi akan lafazi to amma mutum ya ɗauki littafin mu ya sa masa linzami ya ce littafin nan dole sai ya nufi irin inda yake so wannan ba ba adalci bane idan mutum ya kama littafin mujahidul ma'ani ya tadda wani karatun da ya dame shi sai ya neme mu ce ku musulmi ne dan uwanmu wannan guri yadda na fahimce shi in dai haka kuka fassara shi to kafirci ne sai dai kun ba da hujja kuma ce ayya ai ba haka bane ai ba a kashe makera ba a kashe manoma muka ce ba aka rubuta ba a kashe manoma wato manoman ne za a rufe a daina noma a wurin ai ta kiwo tunda yake makiyaya su ne suka fi yawa a'a ba a kashe makiyaya muka ce ba a a kashe masu ki ba a kashe masu kiwo muka ce ba a kashe a kashe makiyaya wurin kiwo wato a maida wurin gonaki tunda yake manoma ne suka fi yawa to sai mu yi bayanin abin mu to dole mutum ya gaskata mu mu domin fannin mu ne ba fannin sa ba to haka amma mutum ya sa ya ɗauki karatun cikin littafin ya sa masa linzami ce bai yarda ba sai inda yake so can zai kai karatu wancan wannan zalunci طريقته طريقة الفضل والرضا مؤسسة على الكتاب والسنة طريقة شيخ تجاري رضي الله عنه طريقة الفضل طريقة تفللا والرضا da yarda wato ɗariƙa ce ta falala wato falala kuwa zalika fadlu la yuti man yasha wallahu zul fadli azim misali yanzu misalin falala misalin falala da falala Allah mai yawo inda ta ga dama mutum yana yana ɗan ƙauyensa kamar yadda na buga misali da ya noma wakensa ya noma rogonsa yana harka cikin siyasa sai aka zaɓe shi shi kenan sai ya zama ko sanata ko wakili ka gaba ke ɗaya abubuwan da ya noman nan sai dai ya ce su wani su shingen rogo su wani su roron gida su yabin nan su roron wake amma shi ya shiga wata falalan da ba karatun bokonsa ne ya kai shi ba ba kuma ba karatun bokonsa ne ya kai shi ba ba aikin gwamnati ne ya kai shi wurin ba farala kurum ta kai shi wurin domin da aikin boko ne sai ya soma tun daga ƙasa da ofo har ya kai ofo o5 sannan ya kai matsayin da yake ake biyan wannan albashin da ake biyansa a yanzu to amma shi wannan falala ce kurum ta kai shi irin wannan falala ba a iyakance ta wala yuqalu li fadlillahi zabikali fallan Allah in ya ba mutum ba a tambaye